الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجدد godiya mu ga Allah subhanahu wataala da sake dawo da mu a wannan gudisi yau rana ta talata ina ga muna ashirin da biyar ko da wata na zurkada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 12 da watan biyar shekara ta 2026 يقول الإمام المسلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هجرة باب هجرة الحبشة إذا بابا لك بياني أكن هجرة هركول أكفالي هجرة حبشة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin farkon musulunci ana kiran mutane mutanen maka suna azabtar da bayan Allah duk wanda ya musulunta to ba abin da ke biyowa sai azaba abu kullun ci gaba yake mai raguwa an takura musu shekara ta biyar annabi sallam sai ya ba sabai shawarar da cewar su yi jira ce a can habasha akwai sarki iya labarin kaliwa ga habasha tsallaken ruwa ta ethiopia amma a da yake labarin sarki akwai sarki a can ba a zalimcin mutane a gurin shi aka ce nan adalci yana nuna darajar mutum duk inda kake a duniya sau da aka aka masu umarni suka tashi aka tafi za a yi jira a ciki akwai mazaje akwai mata maza ina ga mutum wajen goma sha biyu a mata guda hudu to a wannan mazajen farkon wanda na gaba ga wanda suka hijira usman ibn affan na ciki da matar shi ruqayya diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da matarsa ruqayya diyar manzo Allah sallam tare suka yi wannan hijira da suka tafi to kasan lokacin da kuma ga inda al'amari yake sun zo an an zo bakin ruwa suka zo bakin ruwan maliya suka nemi kwale-kwale da zai tsallaka su ruwa kusan kuma maliya yawa gare ta tunda ana yin hassati a cikinta da kwale-kwale ya kamala mutane akan addini suka ɗauki hayar kwale-kwale da zai tsallaka su labari ya yanke annabi sallam bai ji labarinsu sai wata mata ta zo ta daga can wajen habasha ta ce ta ga usman ibn affan a saman wannan jaki ya goyi matar shi kina an tsallaka su da kina sun isa haka ya hau jaki ya goyi matar suka ta duka akan me akan wannan addini sun gudu da addini shi yasa yan uwa idan ana maganar wahala mu ba abin da magani kada godiya ce ta mu kaɗai amma duk yadda kuke gani kowane irin hali kake ciki wala yan uwa ya kamata mu Allah godiya a lokacin wa'incin haka wata sauye ko bangaren abinci ne ko bangaren sutura da za a sa kai kowane bangare ko bangaren ma abin da za a hau da sauransu da awon lokaci babu kada abin da yake bai kai ya kawo haka ake rayuwa to usmanu ibn affan shine farko farkon wanda suka hijira shi yasa wannan munaƙi ne shi lokacin da aka ba manzala samun labarin da cewar an gan shi yana goye da matar shi iyalan shi kenan ya hijira ya ce usman ibn affan shi ne harkon wanda ya hijira da iyalan shi bayan annabi lutu alaihi salatu wasalam da bayan annabi lutu sai ma sai usman ibn affan wanda kan addini ya ɗau iyalansa ya hijira saboda haka wannan bayan Allah suka tafi suka zauna a nan kuma aka ci gaba da tafiya in wahala ta wuya duk wanda musulunci sai ya guje koma har lokacin da Allah masu izini aka hijira a komo garin Madina wa qalat Aisha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uritu dara hijratikum yace an nuna mini inda za ku hijira abinda aka nuna annaba a barci da wanda aka nuna musa sai da yake saboda su idan da yake barci zuciyar ba ta barci mu ko da idan da zuciyar gaba ɗaya muke barci ya ce wani gari ne za ta nahalin ma'abociyar dabino yana ina kenan madina baina labatai ne tana tsakanin gari yana tsakanin laba guda biyu abinda ake ce laba kamar mu ce birji wuri ne mai tsakuwa guda biyu kamar birji ne guda biyu kamar sani yanzu kamar dutsen garin malaka da dutsen wancan na na wani na muduk yace fa hajara man hajara yake cewa ibal al-madina yanzu kuma daga baya duk wanda ya hijira daga baya sai ya hijira zuwa wajen madina waraja a amatu man kana hajara bi ar habasha al madina mafi yawa wanda suka koma habasha duk sun komo sun dawo sun hijira sun komo garin madina amma akwai yan kaɗan da suka rage fi yana bi musa wasu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam to sai wannan hadisi na mai dan tsawo حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره يباش الأباري تابعيني أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن أبي يغوث قال له wannan sahabbai guda biyu suka da miswar da abdurrahman suka cewa ubaidillahi ubaidillahi tabi'i ne suka sahabbai ne suka ce masa ƙunani ko? ƙalalau suka ce mishi ma yamna uka an tukallima halaka usman fi aki alwalid bin uqba me zai hana ka je ka ga dan uwan uwarka Usman ibn Affan lokacin Usman ibn Affan shine shugaban al'ummar musulmi shine halifa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai na Umar me zai hana ka je ka ga Usman ibn Affan dan uwan dan uwanka ka mishi magana akan al'amarin da ya shahi Walid ibn Uqba Walid ibn Uqba zaman kane yake wa sai na Usman amma na uwa wace ta gama su wasu da me aka yi lokacin da umar bin khattab zai rasu ya yi wasiya ga sahabbai musamman ma akan wanda za a zana wanda ya zana wanda za a ɗauka su yi jagoranci al'ummar musulmi kuma sun yi aiki da wasiyar shi an ɗora usman bin affan to duk da haka nan umar bin khattab ya yi wasiya ta musamman akan sa'ad bin abi waqas to yanzu sa'ad bin abi waqas sai ya zamanto an bashi kufa sai mishi gwamna na kufa to lokacin nan an dan samu dan dangarda kaɗan tsakanin shi da wula bin mas'ud akan da wani abu na abin baitul mal to sai na usman da ya sabke shi kuma abin da bai ji daɗin shi ba tsakaninsu sai ya sabke sa'ad yawwa tunda shi wacce amir ne na shi na harkar kuɗi ne sau da haka sai ya sauke shi da ya sauke shi shi lokacin walid ibn uqba yana wani wuri sai ya maido shi sai zo dora shi akan bacin sana to yanzu walid ibn uqba sai zaman to yana wasu abubuwa wanda ba a ce gani ba a wani lokaci ana yi aka ce wataran ana kamar daman ɗarin-ɗarin yana an yaba yana ɗan shaye-shaye ba yana shan wani abu sai wata ne ya yi musallar asuba a kufa sai ya raka a hudu tsar asuba ba ya ji yace a ƙara muku kaga lamari ya girma to kaga to wannan al'amari shine za ku ji kenan ga abin da ya faru da aikon jigo shi ke nan yake cewa ka je ka mashi magana akan walid ibn uquba wa kana aksar nasu fi ma fa'ala bi mutane sun yawaita magana akan al'amarin nashi to fakala ubaidullahi sai ubaidullahi ke cewa me yasa ana kuna wanda sabtu usman wai a wani fakasattu sai na ni usman ba na tari inda zan ga usman ibn affan da mu ji zancan hina kharaja ila sala lokacin da sai na Usman ya fito zuwa sallah lokacin shine khalifa ta manzalar sallah to lokacin nan ana yawan magana ba ka san abin ya zo mutane ba hakuri sai a je yaɗa magana ana ta yawan magana akan abin shi kenan yake cewa fa qultu lahu sai na ce sai na Usman inna li ilayka haja wa hiya nasiha sai ubaidullahi ibn adi ya ce a usman ibn affan ya ce ni ina da bukata a wajen gashe sa na tsare ka kuma bukatar ta nasiha ce zan maka kenan sai na usman da ya hudu haka ma yana ya san akan menene ya san akan menene faƙala ayyuhal mar'u a uzu billahi minka ya ce mishi kai wannan mutumin ina neman tsare a gurin allah da kai sai na usman ya gaya mashi haka ya ce shi kenan da haka fansarautu na juya na tahi falon ma ƙazaitu salata ya ce lokacin da muka je aka yi sallah a gama jalatu ilal misuwar wa ila walabni abdu yabus abdurrahman ke wani suka tura shi ya ce na zauna gurinsu fadassu huma billazi kurtu da usman ya gaya musu ya ce to kun ce mini in je ga usman mun amfani ɗan uwana in mushi magana akan walibin uquba kuma na je na tsare shi na ce mishi ina da bukata gare ka kuma ya ce bukata ta nasiha ce amma ya ce iya neman tsari da Allah iya neman tsari da Allah kai to na gaya mashi haka abin da hudu to fakala sai wannan sahabbai biyu suke cewa kad qadaita alladhi kana alayka suka ce abin da ke kanka ka sarki fa bai na ma ana jalisun to wannan dai ubaidu yana zaune dan aikin yace ina na ana ina zaune ma'ahuma tare da wannan sahabbai guda biyu iz ja'a ja'ani rasul usman sai ga dan aikin sai na usman ya zo mini faƙala li ce mini kenan usman mun amfana na kirena faƙala li suka ce mini kenan wanda suka aika ni ko sai suka ce kaduta laka Allah suka ce Allah da ya jarabe ka ai za ka ta yi za ka ta yi fan talakatu ya ce sai na ta yi hatta da khartu alaihi na shigo wajen sai na usman faƙala ma nasiha tuka ya ce me nasiha taka kenan abin da ya faɗi mishi ne ya yi tunani ya maido shi ya ce me nasiha taka ya ce za ka mu Allah ce zakarta anifa wani ɗazu ka ambata ɗazu. Faƙala sai ke cewa fata shahartu kenan na yabi Allah na ambaci Allah na yi kalmar shahada irin da ne mutum zai yi magana ke sun maƙurtu sai nake cewa inna Allah kenan kafin ya gaya mashi abin da ya kashi sai ya yi huda inna Allah ba asa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzala alaihi kitab ya saukar masa littafi wa kunta mimman istajaba lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam yace sai na Usman kai kuma kana cikin wanda suka amsawa Allah da manzansa kenan sai ya mishi ya mishi bayani na gaskiya yace wa amanta bihi kuma kai imani a wannan lokaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ga cewa wa hajartal hijrataini al-ulayaini ya ce kuma ka yi hijira guda biyu ta farko gabaninsu tun da hijira habasha ba biyu aka yi sannan aka yi ta madina ya ka yi hijira hijira guda biyu tsawon shi ne abin da ya kawo ma wani hadisi tsawon zai magana ai babu hijira ne ke magana shi ne shi ne mahallin shariki wa sahibta rasulullahi sallam ya ce kuma ka aboci manzo Allah sallam ka zama sahabinsa ka zama na sahabi na annabi sallam wa ra'aita hadiyahu yace kaga hanyarsa shine yake ni da hadiyahu kenan hanyoyin ana dai abin hanyar ne wa kan akasar nasu fi sha'anin walid bin uquba yace to abin da ya kani wajenka mutane sun yawaita magana akan walid bin uquba kenan gwamnan kuba mutane sun yawaita magana wanda aka naɗa shi fa haqqun alayka an tuqima alayhi al-hadd yace haƙƙi ne akan ka ka kawo shi a mashi bulalashi gani ka tsira mashi bulalas fa qala li sai sai na Usman shi ma ko zai magana yace yabna aki yace ya kai dan dan uwana adrakta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ka ga annabi sallallahu alaihi sai na Usman yace ai shi ba sahabi bane ko tabi'i ne yace ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kai qala fa qultu la yace a ban gan shi ba walakin qad khalasa ilayya min ilmihi ma khalasa ila al-azra fi sitriha yace lalle ban ga annabi sallallahu ba amma ilimin sa abin da ya karantar yace ya same ni bana ya iso gare ni ni ma na sami ilimi na shi irin ilimin da ya tarda budurwa tana cikin suturata lokacin kiduri ya kira lokacin mutanen da idan yarinya ta balaga a bakin kowar ake mata daki bata iya shiga cikin ɗan gidansu saboda lokacin tana ga abin kuma ya hutu a jikinta yanzu ne mata ba ko aka fuska ba amma lokacin da da damuwa take da kirjinta irin na kowa yanzu ga wani a bakin kumya take shi ga tana al'ada sai ake musu dan daki a bakin gowa ya ta zama an inda yarinya take wani lokacin har kaɗan kaɗan abin ya barta to shine yace ilimin da ya sadu zuwa budurwa tana cikin wani tattara tata ni ma ya same ni wannan ilimi kuna ji da kyau ko yawwa ƙala yake cewa fata shahada usman sannan shi wa Usman ya bi Allah ya yi abin da yana ambaton Allah faƙala sai ki ta inna Allah ƙadar ba asa Muhammadun bil haq lalle Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya wa anzala alaihi kitab ya sabkar masa littafi kamar yadda ka faɗi wa kuntu mimman istajaba lillahi wa rasuli yace lalle na zaman to wanda suka amsa Allah da manzo kamar yadda ka yi bayanin wa amantu bima bu'isa bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nayi imani da abin da aka turo annabi da shi sallallahu alaihi wasallam wahajartul hijratain ulayaini na hijira hijira ta farko guda biyu kamar yadda kawai ke da kama kulta wa sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bai'atu yace na aboci annabi sallallahu kuma na masa mubai'a wallahi ma asaituhu yace wallahi duk zaman da muke ban taba saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala gashashu ban taba ha'inta shi ba ko rana daya hatta tawaffahu Allah Allah karbulan shi summa sukhlifa summa sakalafa Allahu Abubakar sannan Allah ya dora Abubakar ya zama shine kan mutum manzo Allah sallallahu fa wallahi ma asaitu shi na ranzi da Allah ban saba Abubakar ba wala ga shi tuban ha'ince shi ba summa sukhlifa Umar sannan aka dora Umar yace fa wallahi ma asaitu wallahi ban saba mushi ba yace kuma wala ga shi tuban ha'ince shi ba summa sukhlifa summa sukhlifa ya ce sannan bayan shi ni aka ɗora ni sai ke cewa a falai sali alaikum misra ladhi kana lahum alayya yace shin yanzu bai zamanto ba gare ni ina da haƙƙi a kanku kamar haƙƙin da yake kaina lokacin da nake musu biyayya kun gane abin da ke ni kenan yanzu ni bani da haƙƙi a kanku irin biyayyar da nawa manzo Allah da Abubakar da Umar amma kenan kenan yana nuna cewar abu ne ya kamata a ce bai kamata a ce an yayada ba ana yawo da abu a ciki maimakon a ce kai tsaye ya samu labarin abu sai dai kaji ana faɗa labarai haka bai kamata ba haka saboda haka shi labari kuma musamman kusa harkar mulki mulki ne ake ba na gari ɗaya ba na gari goma ba dukkan gari na musulmi ko ina gani ba kowa cikin iraki take amma duka su sham su siriya ko ina musu yana mulki kuma a wannan lokaci da babu kayan da suke agaza mutum wani na'urori da za a rubuta abubuwa ana ajiyewa ai dole sai a ba mutum uzuri kuma yanzu kana shugaba ko kana da matsayin irin wannan kawai da an zama ce maka wani yayi wani kaza kawai kai ka kama kai aiki da wannan wani eh shi yasa mu talaka muna da wani abu muna da goga yanzu ko mai zuba ba mulki ba ake akwai sai ka yi mun talaka muna hada dame ba kama wani ba dame ba ai kaza ba abubuwa da kai ya yi ƙarhin a zo a zama a gaya maka kawai da kai dai kana kallon da ake tafiya da al'amur ka dai haƙuri ya kamata mu mu riƙa yi to saboda haka ya ce ni yanzu ban na haƙi ƙala bala ubaidullah ce kana da haƙƙin mu maka biyayya inda ka musu ƙala ma hadhihi ahadithu lati tablughuni ankum yace to menene wannan magana da nake ji kuna yin zance na kenan sai na Usman abin da bai takeici ya ji labari ana ta zancen shi ayi kaza kaza ai saboda dan uwan shi ne ayi kaza ayi kaza haka ne ko bai hukunta ba ya yi kaza ya yi kaza shi kuma magana alka ya ya tabbatar wani alheri wanda ake da magana da shi a samu wanda suka dace tun da tun wani ma bai fara zancen ba a zo a gaya mashi aje a yi anketa a yi mace in abin tabbata a zo a yi abin da za to amma ana ba da labari ce to me wani labarin da nake zuwa nake zo min nan yace fa amma ma zakarta min sha'al walidi ibn uquba ya ce amma abin da ka waɗi kashe na wali dubin ukuba kenan gwamnan kufa ya ce to wasa haka ne ko na kudu haka ne ko fihi insha Allah ya ce za mu kama shi Allah su abin da ya kamata a kan shi za mu in Allah su insha Allah bin haka ce za mu kama shi da gaskiya shi ya ce wasa na kudu insha Allah bin haka za mu kama shi in Allah ya so da gaskiya kenan za mu yi bincike na gaskiya inda yana da laifin wani za mu hukumta shi kuna ji da kyau ko? ƙala da ke cewa sai na usman kenan a wannan lokacin nan abin da ya fara yi sai kai tsaye ku gane masu iko da Allah ba su basira kai tsaye yanzu misali da abin shi bulala da a sabke shi wannan ya dace a wannan lokacin ta shi ke abinda za a sabkiya da kuka wani haka yi sabkiya me yasa za a sabke shi saboda ita sabkewa haƙƙi ne na shugaba in yaji ana ce ku ce ma akan mutum ya sabke shi ita ka bulala jikin za a taba in babu haƙi aka taba ya shiga haƙinsa kenan bulala yaushe za a musu bulala sai an yi bincike sai an yi bincike amma sabkewa yanzu ma kana da gwamnan ka aka ce aika za aika za ba ka ce ba jariya mai shigo amma ka iya ka sabke shi ba ka ce ba ba shi kashi ko a mashi kaza amma ka iya ka tsaye da shi to sai sabke shi da ya sabke shi kenan ya yi bincike akan abin da aka faɗa aka tabbata haka ne saboda haka shi ne ke cewa ya kira alibin abizar ce zo kamar shi bulala shi fajar da wali arba'in na jaldatan ya mushi bulala arba'in wannan bulala arba'in shi ne riwa da ta yi inganci amma akwai ɓangaren da suka ce shi wani ɓangaren musulma ka yi akwai ɓangaren da suka ce bulala tamanin domin lokacin abubakar an yi arba'in lokacin mazalisar an yi arba'in nawa kenan arba'in arba'in to yanzu lokacin umar an zo an koma ana yin tamanin kuma kowace suna ce da ya kamar abin bayyana zautar da mutane kamar kashin ya yi kaɗan gudana arba'in ɗauke ta suke sai a ƙara aka yi ta tamanin shi ya sa malamai suka ce ko a yau idan a gan aka mutane bulala arba'in kin musu bata ladautar ana samun haɗu ana shan to a komo a yi bulala tamanin inda ana yin wannan da kun ƙare da 'yan kwaya a yanzu ai mu da bai ba arba'in jin malam bai mu sani yanzu ai abin da ya kamata a fara arba'in jin a gani idan aka samu ƙato na kirki yawa mutum bulala arba'in na tabbata da cewar lalle wanda zai sace koma gobe sha to ina ga mutane suna sha har yanzu sai a musu tamanin ki a an sha bulala to saboda kuna jina da kyau ko to sai sa aka mishi bulala nan tashi wa amara aliyan an yajri da kuma ya umarni ali bin abi talib shi mishi bulala ko jo da ya bulala ba sai na ali aisha bulala bai sai don tun da maza suka yi ta wa kana huwa yajridu wa qala yunus ومن أجي أزور أن زوري yace abu ne sali alaikum min haƙi misal ladhi kana lahu wacce in magana ce ta baya bayan shin ban da haƙi akan ku irin nasu qala abu abdullahi bala'un min rabbi ko wacce da yake cewa bala'un ibtala kallahu ay mubtilitum bihi min shiddatin abinda aka jarre ku da tsanani wa bi wazai yake cewa albala'u wal ibtila'u wat tamhis yake cewa haka ne ko min balautu daga na jarabe shi wa mahassu na ta ce ai istakarzetu ma inda na hudu abin da yake wajen shi ya bulu ya tabiru yana jaraba shi mu mutaliku mu tabiru kum wannan kamar kalmar ce yake da asalin ta to shi ke ya kama nan haddasa ne sama da ita حدثني محمد بن بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه وام سلمه وذكرت وذكرتا كنيسه رايت رايتها رايتها في الحبشه me me zai a a ra'ayina ra'ayina mata ne رايناها بالحبشه فيها تساوي تساوي فذكرت فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال ان اولئك ان اولئك اذا كان فيهم الرجل صالح ومات بنوا على قبره مسجدا فصوروا فيه فصوروا فيه تلك تلك السوره تلك السوره ولا- اولئك الشرار شرار الخلق عند الله يوم القيامه.
to yayi حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام انه قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه وام سلمه yace da ummu habiba da ummu salama zakarata kanisatan wannan su ma sun yi hijira ta habasha mata manzo Allah ne ummu habiba da ummu salama kowace ta yi hijira ta farkon nan sun ambaci wata coci da suka gani ra'ayina ha bil habasha zai ganta a habasha a can habasha eh, kirista ne fiya tasawirun a wannan wuri akwai hotuna fa zakarata nabi sallam suka ga annabi sallam suka ce a- a a cocin da suka a wannan da suka je a habasha sun ga coci da hotuna na wannan eh, manya-manyan nasu faƙali sai annabi ya ce inna ula'ika ce wannan da ke gansu idza kana bihim rajulun salih idan ya zama akwai namiji na gari a cikin su fa mata ya mutu banau ala qabrihi masjidan gurin kabarin sai a gina masallaci ko a kai shi cikin masallaci a binne shi wa sawwaru fihi tilka suwar su mishi wa'annan hotuna ula'ika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamah ce wannan sune kaskantattu bayi a gurin Allah ranar gobe kiyama to wannan kaga anan abu ne wanda gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su ya nuna hadarin abin da kasancewa irin wannan sune wanda za su zama kaskantattu gobe kiyama gurin Allah amma yanzu ma yau ba ga mutane da babban mutum ya mutu kokari ake a kai shi masallaci abin da shi kuma gashi hadar da ke cikin wannan bar ma a yau akwai masallatan da in kuka ta yi wala kuwa Allah godiya Ba ku- wani ba godiya ba gani ba akwai masallatan da in kuka ta yi duk gaba ɗaya shi hotunan shewanne ne a ciki akwai wanda gurin kiblar ma shewu ne za a buga ciki duk gaba ɗaya masallacin sunan shewanne ne a rubuce ke zagaye shi yanzu don Allah wa'innan mutane a cikin zuciyar wa'innan mutane suke masallaci wani irin kima gare su wasu tsammanin da suke ma sallar ma da ake so ake ba. wasu tsammani suke suna da haƙƙi irin yadda Allah ke da haƙƙi to amma yanzu haka a ko'ina a cikin duniyar nan akwai wani mu da kanmu a ƙasar nan akwai gurare diya da yake da haka masallacin da kuma gani ba ko ni na ga masallacin da yake da hotuna ba na wasa ko musamman ka je na makwabtan abin ya wuce hankali in ka shiga masallacin abin zai baka mamaki sunan da yake rubuce da hotunan da suke dake ko ina to kaga wannan hanya daman abin da yasa aka tsoratar saboda za ta kai mutane zuwa ga mai shirka kuma amma halin mutane suna nan halin suna fada zuwa ga shirka sau da haka mutum ya mutu a zo a kawo hotunan shi a zo a kawo duk aka kawo Duban malam akwai wani masallaci duban da ta hanyar wata.
ina Duban. Wala ya kawai ne a cikin masallaci. Duban ne a cikin.
eh akwai akwai diya Wallahi, na kai su jera kun daga daga kawai. Daga shi kun kara masallaci na kawai.
to akwai wurare da yawa da yake da hakan din a ko'ina duk da cewar mun kasar mu da dan sauki akan wurare da yawa yanzu ka ɗauka najeriya da senegal ai baka gama mu da su babu kyau Eh, abin ya wuce hankali da ce mu akwai amma dai ba kamar irin nasu ba Eh, sau da haka ne sai dai me sai dai mu nemi allah ta'ala ya kare mana imani bismillah ma'ala na'am
حدثنا حميدي حدثنا سفيان حدثنا اسحاق بن سعيد بن س- بن سعيد السعيدي عن ابيه عن ام خالد عن ام خالد بن بنت خالد قالت بنت من ارض الحبشه وانا جويريه
وكسائر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة لها أعلى أعلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسو يمسو الأعلام بيده ويقول سنا سنا آل آل آل العبيدين يعني حسن حسن يعني حدثنا الهميدي حدثنا سفيان حدثنا إسحاق بن سعيد بن آه، السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة تشي ناتو دقى قصر الحبشة وأنا جويرية إنا اليارينيا فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميسة لها أعلام من زالة تبا تدني تبا wanda take da zane take da ado wanda mace mai saƙa wanda ake zubi kenan faja'al rasul sallam yamsahu a alam he ga annabi yana shafar wannan adan na jikinta biye da ya kulu sana sana alo mani ani hasan hasan ya yi kyau ya yi kyau annabi yana cewa ya yi kyau ya yi kyau na'am حدثنا يحيى بن بن عماد حدثنا أبو أوانة عن سليمان عن إبراهيم عن أخو عن القبع.
عن عن القبضة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويرد علينا فلما رجعنا من عند من عند النجاشي سلمنا عليه ولم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا قال إن في الصلاة إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت قال أرد في نفسي نعم. حدثنا يا ابن محمد حدثنا ابو اوان عن سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله اذا كنت علقمه كنت عبد الله بن مسعود كده رضي الله عنه انه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسلم فيرد عليه ده وركم مسلمين idan kana sallah aka baka sallama aka ce wa alaikum salam wa rahmatullah ya kame da yace to da mun kasance muna wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah kuma ya maido mana sallama falamma raja'ana min inda annajashi lokacin da muka dawo daga habasha wajen najashi ba mun hijira mun dawo sallamna alaihi mun mai sallama falam ya rudda alaina bai maido mana sallama ba daga baki fa qulna ya rasulullah muka ce ya rasul inna kunna nusallimu alaika fa tarudda alaina wannan kenan bayan ya s- ya kare sallah mun zamanto muna maka sallama da kana maido mana yanzu kuma maka baka maido mana sai ke cewa inna fi salati shigulan ita lalle a cikin sallah akwai al'amarin da ya fi karfin ya ba da dama da za a yi magana saboda gana ce ake da kai da ubangijinka Allah ta'ala kuma kowa ya san da cewar ladda aka ce kana gana da ubangiji Allah ta'ala a ina gaba wani za ka wa magana in dai ba abu wanda ya zama na larura ba kuma yanzu ki ga ko mu nan yanzu a duniya ne nan in kana gana da mutum kimar mutumin wanda- kimar wanda za a maka magana ka mai da yanzu misali kana zaune a gaban shugaban kasa kuna tantamana da shi wani ya maka magana ka kalle shi ba wai wai ma bakai kowa ya to ina kuma aka ce kana gana da mahalicin ka Allah ta'ala bakurtu ibrahim kai fa tasna'u an zai ce to za ka yi kala a ruddu fi na ce a raina zan mai ko amin sallama ba ba na yi magana ba bismillah duka akwai hadisi حدثنا محمد بن بن- بن العلاء بن العلاء حدثنا ابو اسامه حدثنا بردة بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه بلغنا عن مقرب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فراكبنا سف- سفينة فراكبنا سفينة فألق- فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي إلى النجاشي بالحبشة ووافقنا جعفر بن جعفر بن أبي طالب فأقم- فأقمنا معه حتى قدمنا ووافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا آل السفينة هجرتان
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد بن عبد الله أنا أبي بردة أنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال بلغنا yace makarajin rasul sallam wa nanu bil yaman yace mun samu labarin wucewar annabi sallam lokacin muna yaman faraki muna safinatan sai muka hau jirgin ruwa kwale-kwale kenan dan a kawo mu inda yake fa alqatna safinatuna ila najashi yace kawai sai ga mu ta kamu habasha tunda in ana iska ita in iska ta yi kari inda ta tura ko can kuke yace sai ga kwale-kwalen mu ta kamu habasha wajen najashi wa faƙana Jafar bin Abi Talib muka samu Jafar bin Abi Talib a can fa kamana ma muka zauna a can Habasha tare da shi hatta qaddimna har muka zo daga baya wanda sune in zuwan karshe yace fa wa faƙana Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ta Khaybar muka yi dace muka samu nasu lokacin da ya bude Khaybar kenan a shekara ta bakwai suka zo tun wannan lokacin فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتي لكم أنتم يا آل السفينة هجرتان يتي يا كما أبو تا jirgin ruwa yace kuna da hijira guda biyu da waccan taku ta farko da wani wanda kwale-kwalen ku ta kai ku bashiri kenan kun samu darajar samun hijira guda biyu kaga kenan wani na nuna mu cewa aiki na alkhairi fatar da ake zama kana da shi da yawa kaga yanzu yake cewa kuna da hijira guda biyu kenan yanzu wanda yake da hijira ɗaya ba zai kai wanda yake da hijira biyu duk aiki na alkhairi wanda ya zama to yayi mai yawa to saboda haka ladan sai na gaba da aiki komai karka yarda a barka to ina ga anan zamu tsaya insha Allah tamala haruna gare ka Huh. ka gan shi bc eh, قال المسلم الله وليس يا إن أم أم أما والحمز محفوظ ومثل رئيس غير هذين أولا ويأسم مسك بين فتح فتحين صادقا بخلف وخفض يمسكون صفا ولا ويقصر ذريات مع فتح تأتي وفي الطول وفي الثاني زهير محملا وياسين ذر غصلا غصلا ويقصر رفع أو ولن طول بالبصر وبالمد كم حلا to yayi malam imam ru'aini Allah ya ji kansa ke cewa a karanta bi azabin ba'isin ɗin ka ce bisin ya ce masu wannan ƙira'an biya'in da ya za ka ce bisin yake cewa amma malam nafi malam nafi ke cewa shi ne wurin ke cewa bi azabin bisin ya ce walhamzu kafuhu ya ce kuma malam ibn amir shi kuma ka sa alhamza gane ku? yawwa yawwa kenan yanzu a nan shi maimakon bisin kenan eh, eh, eh, ba'isin ba'isin ba'isin yake cewa ba'isin bi makanu ya fi sukun ya ce wa misila ra'isin kamar da aka ce ra'isin ba'isin kenan shi na abu amur yace to kuma na gaba yace za ka karanta musu da ra'isin ka ce ba'isin gairu hadaini banda wannan malamai guda biyu banda malam nafi da malik ibn amir sauran ba isin shi na na wannan na abu amur dai ba bashi da bashi da ya hayo yawwa kenan banda wannan malamai biyu sauran ba isin yace amma akwai mai cewa bai asin bi azabin bai asin bi ma kan yafsu bai asin yace ka dalme shi yace bayan fata ko tsakanin fata biyu bai asin kaga ga ba ga a bai asin yawwa yace wane ne yake cewa mai wannan yace sadiqan dikulfin ko malam khallad amma da huskabi wannan ya kare yace waqafi yumsikuna saba wala yace malam shu'ba yalzimu yumassikuna bil kitabi ko yace yumsikuna yumsikuna bai ce yumassikuna yace yumsikuna malam shu'ba sai kuma mun koma zuriyati zuriyatan mu ashadum ala anfusihim ko yace wa qasur zuriyati ma fati ta'i ba'ihi mege zuriyat ma fati ya yi ko zuriyat kenan yace karka ja ka ce ka zuriyat ka ce zuriyati karka ja wa bi turi yake cewa haka nan a cikin suratu tur aya ta ma ku zuriyat ta ba zuriyat iman ko fisani yace masu wannan kira suke cewa zuriyati yace zahirun tahammala malaman kufa da malam ibn kasir malaman kuba da ibn kasir zuriyatahum zuriyatahum gane ko zuriyatahum yawwa kuma kaga zuriyata a ilo ya ce wa yasin a cikin surat yasin ma akwai aiko? eh kamar la zuriyatihim bai mulki mashahur ko ke to ta can kuma ka ce zuriyata dum gusunan an samu kari malaman kufa da mala ibnu kasir da mala abu amr abu amr ma ya shiga malamai biyar ke yanzu yake cewa wa ya kasuru rabin awwalin turi ya ce na farkon suratul turi a suratul turi ai guda biyu ne yawwa yawwa wata batun na farkon yawwa ya to ka ce wa ya kasu ne kai kasa kaka ce zuriyatu ka ce zuriyati lilbasari da malam abu amur na na farkon amma wa bil maddi ka ce kuma zuriyati yace kam hala malam ibnu amir da malam abu amur su kuma ka sa musu a wannan sura ka sa musu alif ka sha kenan sai wannan saura kwa da guji da kawai zuriyatuhum ban sha kuma da kuma damma wata ba'atun zuriyatuhum bi imani sai obinar za mu ta shigo ya ƙurgo su ma haka za mu yi wani ƙarshen Allah ya bayan da Allah sai da ta yi su